غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجعه إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله wata da fitowa kai na kai shiga haidar ka rufe baki to Allah ya tsaye maka shafi na nawa to kawaidi shafi na sha daya muna zai zama na sha biyu to ina za mu tashi da waka da wasu alhamdulillah muna cikin babi na sunonin sallah a ƙawa'idi ya ce wal jaharu da bayyana karatu sunnatun sunna ne a cikin sallah wasiru da asirta karatu sunnatun sunna ne amma da bayyana wanda asirtawan fi mahallihima a cikin mahallinsu idan ka bayyana inda ba a bayyanawa to ka yi makaruhi idan ka asirta inda ba a asirtawa ka yi makaruhi ka saba wa sunna ka bayyana inda ake bayyanawa ka asirta inda ake asirtawa wannan sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu da faɗin sami Allahu liman hamidahu sunnatun sunna ne wa raddu salami da juyo da sallama an yaminihi a gefen damansa sunnatun sunna ne shi ilafazin sallama din farilla ne faɗin assalamu alaikum amma ka damaita kanka sunnatun wannan sunna ne wa an yasari da damaitawa wajen gefen hagun ɗinsa in kana biha ahadu in ya kasance akwai mutum guda a gefen hagu ba shi ne a ƙarshen gefen arewa ba akwai mutum a gefen arewansa kuma gefen arewan nasa ba masabuki ba ne mutumin da suka yi sallama ne tare sunnatun sunna ne mai ziya ya gaya maka in ya kasance wanda yake gefen hagu din nasa masabuki ne an yi sallama ya tashi yana ciko abin da ya tsere masa to ba zai juyar da sallama a gefen hagu ba saboda wanda yake gefen hagu bai ma sallama ba ka gane ai dama ai kana juyar masa da sallama ne saboda sallamarsa ta dama a kai yayi wa mutumin da yake hagun ɗinka in ya assalamu alaikum wa rahmatullah a gefen damansa ka gane ai ya yi assalamu alaikum wa rahmatullah sai su fuska ga limaminsa ta uku in ya juyo da ita gefen hagun ɗinsa kaga ya yi wa wanda ya yi wa raddi ga wanda yake gefen hagun ɗinsa to wanda yake gefen hagun ɗinsa wanda ya tasa ta farko a dama ai kai ya yi wa kai ne a damansa sallamarsa ta farko kai ya yi wa in kai taka ta damu ta wajibi kai wa limami sunna rabbi to shi ma na da haƙƙi ka dawo masa da sallama to in ya zamo da yake jefa hagun masabuki ne da aka yi sallama ya tashi ne zai ciko abin da ya tsere masa to kaga bai baka sallama ba dan yanzu shi sallar ka yake cikawa to wannan ba za ka je masa da sallama ba saboda bai ma sallama ba shi yasa wani guza a ce ويرد على من كان سلم عليه ba juyarwa a jefa hagu ba yana juyar da sallama ta uku ne ga wanda ya kasance ya yi masa sallama fa illan ya kun sallama alaihi ahadun idan ba wanda ya masa sallama a gefen hagu to fala ya ruddu shay'an ba zai juyar da komai ba kaga nan ba cewa kai kawai in akwai mutum ba a'a in akwai wanda ya maka sallama a gefen hagu sallamarsa ta farko kai ya yi wa duk da dama ya kalla kai ne a damansa to in kai taka ta dama kai yi wa liman raddi to ka juyar masa shi da ya maka sallama a gefen hagu wannan sunnatun sunna ne in ta ha sunanu salati sunnonin sallah sun tike alhamdulillah sai ne kawai bai zo ba ai abun nan ne ahalari bai zo ba to a shimawi shafi to babu nawaqidul wudu'i wannan babi ne na abubuwan da suke warware alwala abu da in ya faru alwala take warwarewa ko kuma masu cewa alwala ta karye abin da yake karya alwala ilam ka sani ka yi sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ya maka dacewa anna nawaqibal wudu'i lalle haƙiƙa abubuwan da suke warware alwala alaƙi kumaili sun tabbata abu salabe-labe guda biyu na farko labo na farko a hadasu akwai abu da ake masa hadasi jam'insa a hadas wa asbabi a hadasin da kuma dalilan hadasi waɗannan su ne abubuwa da suke warware alwala fa'ammal a hadasu amma kaga abin da ake ce masa hadasi fakamsatun abubuwa ne guda biyar salasatun guda uku daga cikin biyar din minal kuburi daga gaba yake fitowa daga azzakari ko farji wahiya guda uku na ita ce almazi mazi hadasi ne daga gaba yake fitowa kuma yana warware alwala walwadi da wadi hadasi ne shi ma daga gaba yake fitowa yana warware alwala walbolu da fitsari shi ma hadasi ne daga gaba yake fitowa kuma yana warware alwala wa isnani guda biyu daga cikin biyar din mina duburi daga dubura suke fitowa wa humal ga'idu wal rihu wa huba su ne al ga'idu bayan gida daga dubura yake fitowa kuma yana warware alwala wal rihu da tusa hadasi ce daga dubura take fitowa kuma tana warware alwala to alhamdulillah mun gama al'ahada sun kaji hadasi ka gane ai waɗannan abu guda biyar su ake son musu ƙaramin hadasi shi ma an karatu yayi nisa zai gaya maka hadasin iri biyu ne akwai ƙarami akwai babba yanzu muna maganar ƙananan hadasi wanda suke wajibta alwala kafin mu shiga babban hadasi wanda yake wajibta wanka su waɗannan alwala suke wajibtawa ba za ka yi sallah ba in kana tare da ɗaya sai ka yi alwala shi kuwa babban hadasi to ba za ka ba magana alwala ba wanka ake magana yana wajibta yin wanka janaba ko yankewar jinin haila ko ɗaukewar jinin biki wannan alhadasul akbaru ne ba al'akbaru ba alhamdulillah sai ne نعم ايه نعم امم ايه ايه تعديل اها اها ايه ايه ايه to su ma mu ba za su bar tasbihi ba ba kuma tasbihi ba lokacin da ya tashi din sai ya dawo ya zauna? to ya yi zato ƙari ya yi tafiru to wato ya rage raka da yake ok zaman tahiya yi zaman tahiya ya kara a gulgun da ba nasa ba na gane maimakon ya yi ba adi saboda ya yi ƙalin zaman tahiya sai kuma ya yi ƙabuli to idan da mantuwa ne babu komai sallah ta inganta amma idan da jahilci ya yi sallah ta ɓaci tunda ya yi ƙalin zama a ya yi ƙalin zama kuma ya yi ƙalin sujjada a cikin sallah idan da rafkan inda mantuwa ne ba komai amma an rashin sani ne ko ganganci sallah ta ɓaci to ma da sai ne shafi na saba'in da na to tambihun faɗakarwa saya'ati da sannu bayani yana zuwa nan gaba an na akadar raka'ati cewa ƙudura raka'a inda ibn al-qasim a wajen abdulrahman ibn al-qasim da rafi'in ra'asi da ɗagowar kai ne minar ruku'i daga ruku'u ka gane ya yi shi a wajen sai ka ɗago kai daga ruku'u sannan ka ƙulla raka saboda haka don ka yi ruku'u sai ka tuna cewa ashe a raka da ka balo baka karanta fatiha ba to za ka iya ɗagowa da niyyar ka koma tsayuwa ka karanta fatiha nan ka gane ai da sura sannan ka sake ruku'un ka ware ka tafi sujjadu a ƙarshe kai sujjada ba a saboda yanzu baka kulla ruku'u ba sai ka ɗago sami Allahu liman hamidahu sannan in ka tuna fatiha a raka'ar baya to ba za ka koba ba sai ka ci gaba da sallah tun da ka kulla wannan raka'ar sai ka jefar da ita kawai saboda shi kulla ruku a wajensa ko samun raka'a da tsagowar kai ne mina ruku'i sai malaki illa fi masaila sai dai a cikin wasu mas'aloli mazkura wanda aka ambata fil mudawwalat a cikin manya-manyan littattafai na fiƙi ba irin waɗannan almabasuɗat ba a baya ba ya gaya maka maganar hukuncin mutumin da ya tuna sallah a cikin sallah ba kuma fi waƙaciya domin zakara fa'itatan fi waƙaciyacin ko ya karkasa maka in ka na fazzal ga hukuncinsa wa in kana ma'amuman ga hukuncinsa wa in kana imaman ga hukuncinsa mun karanta a baya ko to a hukuncin mai sallah shi kadai ya ce maka in ya kulla ruku'u sannan ya tuna to tamada zai zarce sai ya karo wata ko in kuma bai kulla ruku'u ba ya tuna to shikenan zai yanke ba haka muka karanta ba to shi ne ya kawo hukuncin kulla ruku'u a nan a wajen ibn al-qasim ka gane ai ko ya sunkuya yawa sai ya tuna sallar da ta wuce a baya bai yi ba to zai iya yankewa ya rama can sannan ya zo ya yi ta yanzu amma in sai da ya dago daga ruku sami Allahu liman hamidahu sannan ya tuna ya riga ya kulla raka'a tamada waza da ukura kenan wannan kenan to shi yasa nan ya kawo maka wannan hukuncin sai da cikin mas'aloli wanda aka ambata cikin manya-manyan littattafai to da sannu bayani zai zo a gaba nan ya maka tambihi ne alhamdulillah sai me kowanne akwai inda yake da ma'anarsa yanzu dai a cikin wannan zancen farko za a ɗauka ba wannan ba cewa ƙulla ruku'u daga sunkuya ne biwar yadaihi ala rukubatai wannan shi ne mafi yawa a cikin mas'alolin da ake ɗauka na ƙulla ruku'u amma akwai mas'alar da an shiga to abin da ibn qasim ya faɗa da shi ake aiki ba a jefar da shi kamar da a gaba zai kawo maka bayanin zaka ji barka da fitowa ya himma alhamdulillah risala na'am ban gane ba ramu alaikum suka dawo kamar yana na yi dama tasbih ya kamata su masa laifin duka nasu ne inda dama in ya yi rafkanuwa su ne ya kamata su yi tasbihi to bai kamata su dawo su masa tasbihi sannan idan ya ƙibbin magana su ne ya yi sallama dama a tashi ya yi ko ka zama yawwa ya zauna sannan ya tashi to bai kamata su zo su zauna ba tunda suna da tabbar wannan zaman ƙari ne tasiri za su masa in ya taso shi kenan bai taso ba su bar shi gama zaman sa ya tashi sannan su cika sallah su tare barka da zuwa gida lafiya ya himma ya yan uwa alhamdulillah masha Allah barka da zuwa na'am na'am wanne eh to na'am to yanzu kuma muna karatu sai dai ka dawo ko bayan azhar ko bayan la'asar yau ka ji ba ina ne na to babu sifatul wudu'i wannan babi ne na sifar yadda ake yin alwala wa masununihi da abin sunantawansa wa mafarudihi da abin farlantawansa shi alwala din maimakon ya ce maka wa sunanihi ko wa fara'idihi kuma a hakan ma ya fara gabatar da farillai sannan sunnoni sannan mustahabbai kamar da al'adar malaman fikihu a wajen babu kowace mas'ala yawanci ana fara bujiro da farillai babu fara'idin salati ko babu fara'idin wudu'i ko babu fara'idin tayammumi ko babu fara'idul gusuli sannan an gama da farillai a kawo babi na sunnoni sannan in an gama a kawo babi na mustahabbai kamar a shimawi in ya gama ya kawo maka babi na makaruhai in ya gama ya kawo maka babi na mubtilati sala abinda yake ɓata sallah amma da farilla ake farawa sannan sunnoni sannan mustahabbai sannan makaruhai sannan abubuwan da suke bata sallah to shi sai dunkule su gaba daya a babi daya kuma a babin ma maimakon ya ɗauki waccan ka'ida na tartibi ya fara da farillai sannan sunnoni sannan abin da ya biyo baya a sai ya fara da sunnonin sannan farillai ka san me dalili tunda ya ce maka sifar alwala zai siffanta maka yadda ke alwala ƙa'idar alwala kuma da sunnoni ake fara ka gane wanke hannu iyalan sunna ne kurkurar baki sunna ne shaƙalwa da facewa sunna ne sannan a shiga farillai wanke fuska to saboda wannan shi ya biyo ta wannan ƙa'idar kuma maimakon ya kira su da sunaye sunayen sai kira sai fara da ismu maf'ul ne muka ce babu sifatul wudu'i wa sunabihi wa fara'idihi sai ce wa masununihi da abun sunnantawansa alwala abubuwan da aka sunnanta a ciki wa mafarudihi da abubuwan da aka farlanta wa zikirin istinja da kuma ambatan yadda ake tsarki in an yi kashi ko fitsari wal istijmari da yadda ake kala hoge kafin a sa ruwa din a wanke istijmar to sai ya fara da tsarkin tun da shi ake fara yi kafin a yi maganar alwala maimakon ya fara da wanda ya fara an fito din alwalar ai sifatul wudu ya ko maimakon ya fara da ita sai kuma ya fara da bayani akan tsarkin saboda sai an yi shi shi ma ake zuwa a yi alwalar walaisal istinja'u mimma yajibu an yusala bihi wudu al istinja'u yin tsarki laisa baya kasancewa mimma yajibu daga abin da yake waje ba an yusala bihi wudu a sadar da alwala gare shi da za a ce shi tsarki yana cikin farillai ko sunonin alwala ba ka gane lafi sunanin wudu shi ba a cikin sunonin alwala alwala daban tsarki daban wala fi fara'ilihi ba ya cikin farillan alwala wa huwa shi tsarki min babu ijabi zawalin najasa yana daga babun wajibcin gusar da najasa bihi da yin tsarki shi ma babu ne da zaman kansu alwala daban tsarki daban ka gane ai kamar tufan ka ne na jasa ka taba yanzu ne ya zama wajibi kafin kai sana da tufan shi ne ka gusar da najasa da ta taba ka to haka nan tsarki yake in ka yi kashi ko fitsari wajibi ne ka gusar da najasan nan daga inda ta fito ka gane ai shi yasa shi ba a masa niyya shi tsarki ba kamar alwala ko wanka ko sallah niyya farilla ce a ciki a shi kawai ka gusar da najasar nan daga inda ta fito in a jiki ne ka gusar da ita a inda ta taba duka ɗaya ne ko a tufafi ka gusar da ita daga inda ta taba kafin ka yi sallah au ko kuma ana gusar da najasa ne bil istijmari da kare hoji idan kai kashi ko gudali ka samo dutse ko tsingaro ko kataura ko hoge ka goge eh ba ku san tsingaro ba amma ka san kataura sauwa ne bangaren fashaccen tukunya ta ƙasa ko ko fashaccen tulu shi sakwata suke ce masa tsingaro kana suna cewa kataura to ana goge najasa da shi ya zama an yi istijimari to huk wato dalili na yin waɗannan abubuwan guda biyu al'istijmar ko al'istijimar liyan layu salliya biha domin kada mutum ya yi sallah da ita najasar fi jasadihi a cikin jikinsa yadda ba a so ka yi sallah da najasa a tufafinka to haka nan ba a so ka yi da ita a inda ta fito a dubura ko a azzakar waljizu fi iluhu aikata tsarki yana isuwa yana isarwa da gairi niyyatin ba tare da niyya ba ka ba ba ya bukatar niyya kawai dai sharaɗinsa ka samo ruwan da aka sharɗanta sai da shi ake gusarwa ruwa mai tsarki wanda bai ci tsanya da komai ba wa kazalika haka nan kasul soji najisi hukuncin wanke tufa mai najasa shi ma baya buƙatar niyya wa sifatul istinja'i sifar yanda ake yin tsarki an yabda'a ya fara ba da gasil yadihi bayan wanke hannunsa na hagu faya gasila sai ya wanke makharajar boli mafitar fitsari in ya wanke in ya yi kashi da fitsari to in ya wanke hannunsa na hagu to ya fara wanke mafitar fitsari ka gabe sai ya fara wanke azzakarinsa ba eh saboda wanke azzakari gaba ɗaya ba dole ba ne don kayi fitsari iya mafitar hukuncin mazi shine wanke azzakari gaba ɗaya amma shi fitsari makarajar boli iya mafitar kawai shi ne ya zama wajibi kawai sun ma yamsa mafil makaraji sannan sai ya katse abin da yake cikin mafitan nan ta bayan gari min al'aza na najasa shi ne kashin da ya rage bayan ya gama kashin abin da ya bayyana a kofar duburan sai ya katse shi ko ya goge shi da madarin da hoge au gairihi ko waninsa madar ba mazar ba mai ziya ya ce maka bidalin muhimmala madari hoge augari ko waninsa ko ma toilet paper ne mai askari dama ya gaya maka da duk wani abu mai tsarki in banda abin da yake da alfarma kamar kashi ko fata banda kuma kashin dabba amma duk wani abu mai tsarki wanda yake jamidi ba mai danshi ba to ana iya yin istijimari da shi audu ya bi ko ya rasa komai ya ma goge da hannunsa ya katse duburar tasa da ɗan yatsansa sun ya hukka ha sannan ya goga ta bil'arabi a ƙasa idan a ƙasa ne ko a bayan gari in ya katse da ɗan yatsansa na hagu sai ya goge ɗan yatsa a ƙasa ba ita ma ba tana tsarkakewa ba sannan wa ya gasila ya wanke hannunsa na hagu ka gane ai ɗan yatsa da ya katse kashin ya goge a ƙasan to ya gasila ya wanke ta ka san yadda ɗin mace ne a larabci ya kace hannu to ana mata dalili ne na mace sun ba ya jiya bilma'i sannan sai ya tsarki da ruwa bayan ya gama waɗancan abubuwan to wannan shine sifatul istinja wa yuwasila sabbahu yana sadar da zuba ruwan hudun da miri ne na ruwa da aka ta yastajiya bil ma'i ai wa yuwasila sabbal ma'i shine ta maka sabbahu yana sadar da zuba ruwan ba wai in ya zuba sau ɗaya shikenan ba ya ci gaba da zuba ruwan wa yastarkiya yana sakin kofar duburan kalilan kalan daga al-istikha'u kofar duburan ba a tsoke take ba to in ya zo wankewa ya sake ta ta budu ya dinga wanke zahirinta wa yuzi da arka zalika ya dinga sabunta motsa wannan gurin biye da hannunsa na hagu yana zuba ruwa hatta ya tanazzafa har sai ya tsabtace wannan gurin ya zama ba wani guntun alamar kashi a gurin kuma mai askari ya gaya ma wa ya tsuhurul mahallu bin fisalin gusal mahalli na najasa gurin da ta taba a jiki ko a tufa ko inda ta fito a dubura ko a zakari gurin yana tsarkaka ne da tsarkakan ruwan da yake zuba ita kofar dubura da kake wankewa ai ba ganuwa za ta yi ba ko to ballantana ka ga a idan kawai ta tsarkaka ruwan da yake zuba lokacin wankewar shi zai nuna maka mahallin ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba in ruwan yana zuba da launi na bayan gari to har yanzu shi kansa ruwan da yake zubowa din najasa ne in ya taba ka shi ba wani guri ta kawo sai ka ga ruwan da yake zuba din ya zama nazifun garai garai yadda yake tsabtatacce to sannan wannan gurin yake tsarkaka a'a ba wannan ba wannan adadin ai kashin iri-iri ne akwai mai tauri wanda in ya fito ƙofa duburan ma ba za ka ga alamar kashin ba ko sai dai kawai danshi danshi to kaga wannan zuba ruwansa zai zama da sauki amma mutumin da ya yi bayan gari ko kashi wanda yake daman ne kaga wannan zai daɗe yana wankewa kafin ya gulin ya tsalkaka saboda haka ba a ƙayyade maka sau kaza ba maganar wutiri ko shafa'i ko sau kaza kawai yuji da arka zalika ya sabunta motsa wannan gurin can ya taimaka wayuwa sila sabbahu ya sadar da zuba ruwan ya ta zubawa hatta ya tanazzafa ka gane ai ko hatta ya ɗuhurar mahallu akwai inda aka faɗa haka ba a risala ba har sai mahallin kashin nan ya tsarkaka walaisa alai gasulu ma baɗana min al-makharajaini gasulu ma baɗana min al-makharajain wanke abin da ya koyu a cikin mafitan nan guda biyu na dubura da azzakari laisa alai baya wajaba a kansa abin da yake ciki bayi da hukunci za ka laba mutum da kashi a cikinsa za ka raba mutum da fitsari a cikinsa to ba abin da yake ciki bai da hukunci haka nan wanda ya baro uwar hanji bai fito kofar dubura ba bai da hukunci ba sai ka sa hannu a cikin duburan ka tsura ruwa kawon ko ba iya abin da ya bayyana amma dai dole ka sake ta ta budu saboda in ka wanke ta a tsuke ka gama wanke zahirin to sanda ka zauna idan ta budu kuma abin da yake ciki ciki da gama fitowa ba zai bata ma wando wannan kuma ya kunce ma tsari shi yasa an ka zo wanke aka ce yaskantiya kalilan ya saki kofar duburan kaɗan yanda in ya wanke zahirinta ko da ya tsuke ko da ya buɗe ba za ta bata masa tufafi ba ina fata muna ganewa to abin da ya koyu a cikin mafitan nan guda biyu abin da bai bayyana ba to wanke shi bai zama wajibi a gare shi wala yustanja ba a yin tsarki min rihin dan an yi tusa a cikin hadisin nan guda biyar wanda muka karanta su yanzu a a shimawi albawlu wal gaidu wal rihu walmazi walwadi guda biyar din nan to guda hudun suna karya tsarki suna karya alwala da fitsari da bayan gari da mazi da wadi duka sun karya tsarki sun karya alwala amma tusa ita kadai tana karya alwala amma ba ta karya tsarki ita ba a mata tsarki sai dai in ta fito da guntun kaji to wannan shi da yake wajibta yin tsarki fitowar kashin amma ba wai tusa ba ba a yin tsarki mirihin don an yi tusa har ma a hadisi manzo Allah ya ce manistan ja mirihin falaisa minna manzo Allah ya yi magana mai kauri hadi duk wanda yake yin tsarki wai don ya yi tusa wannan baya tare da mu kada ya ce yana koyi da annabi ba shi ya koya maka yin tsarki don ka yi tusa ba alhamdulillah sai wa manista jimara ba sai ne wajibci ijabi isim mazari ne ya sabunta ya sabunta motsa wannan gurin sabunta eh saboda abincin aljanu ne yi suna ci in ka goje kashi ka haramta musu abincin su da kashi da fata ba a goje kashi da shi ko da na dabba mai tsarki ne ko dabba da aka yanka ko da na dabban ruwa ne wanda mushensa ba na jasa ba ba a gogewa saboda a hadisi matsalar sallama ya tura ana ibn malik da zai tsinto masa duwatsu guda biyu a guda uku zai zai ya tsuguna Allah zai kai sai na samo duwatsu biyu ban samu na uku ba sai na ɗauko masa kashin dabba da na kawo sai ya karɓi duwatsun sai ya jefar da kashin dabba ya ce ka zai ka samo min wani bai yi ƙarfi da kashin dabba ba to shi ma abinci ne na wasu daga cikin halittun Allah saboda haka ba a goge kashi da shi ko da kashin dabbar mai tsanki ne kamar kashin saniya ko kashin rakuni ba a istijja'i da shi ko istijmari sai menene askari yau mai adawi bai zo ba a jiya kwaya zo shafi na nawa ne askari fasulun rabewa insha Allah alkhul'u zobe talaqun saki ne bi wadin a dalilin wani musanye tubziluhu da take bada shi musanyan hiya ita da kanta matar ga sadakin ka nan sai ya karba to ya zama kul'i saki ɗaya ne au gairuha ko kuma waninta babanta ko ɗanta ko alwalinta ya zo ya baka ya biya ka abin da ka nema a matsayin kudin kiyayya to daga ka karɓa aurenka ya mutu fayyalzamu to saki yana lazamta in dai ta baka ka karɓa hiya au gairuha ita da kanta ko waninta ne ya baka abin da ka nema a matsayin kudin da ka kashe na aurenka daga an baka shi kenan aurenka ya mutu wai zubu daf'ul iwabi ka gane ai ita matar yana wajaba ta tunkuda al'iwabi musanyan abin da ya kashe a aurenta ko sadakinta ko sama da sadakin ko ƙasa da sadaki ko sama da abin da ya kashe ko ƙasa da abin da ya kashe ko daidai abin da ya kashe wajen aulota sai yadda cinikinsu ya kasu. Illa an tabzulahu sai dai idan ta ba da shi wannan al'iwadu ɗin kuɗin ƙiyayyar. Ta bayar ne lita ta kallasa domin ta kuɓuta min sharrihi daga sharrinsa. Yana balinta da yunwa ne. Shi yasa ta nemi rabuwa da shi shi kuma yace ba zai sake ta ba sai ta biya fansa. Shi yasa ta bayar. ko kuma yana dukanta ko bai ajiye ta a gidan a ɗakin da ya dace da ita ba ka gane ai ko kuma yana cutar da ita ko yana zaginta da dukkan wani abu na sharri da yake yi mata wanda ita kuma ba za ta iya zama da wannan sharrin ba shi yasa da ya ɗora mata kuɗin fansan ta ba shi kudin fansan li ta takallasa domin ta kubuta min sharrihi daga sharrinsa to in ya bata in ta ba shi ya kalba abin da ya kalba nan fa ya harumu yana haramta gare shi walgamu radduhu mai da wannan kudin gare ta yana lagamta dole mai da mata abin da ya karba kuma aurensa ya mutu tana bashi yana karba aurensa ya mutu kuma haramun ne wannan abin ya ci ya dawo mata da kayanta shi mijin aure da ya mutu tunda ta bayar kuma an karba kuma bai halatta ba ya harumu yanzu tunda ta bayar ne don ta kubuta yanzu ita shari'a ta raba ku domin ta kubutar da ita daga sharrinsa saboda haka abin da ya kalba kuma bai halatta gare ba ya mayar mata kayan amma ana zaman lafiya ba wani abu da ya tauye mata ta gane ai ba duka ba zagi duk wani haƙƙi na aure yana yi mata daidai ƙarfinsa haka kawai ta tada jikin ita ba ta san shi to wannan shine in ta biya shi ya karfa aure ya mutu kuma ya ta halal wa ya sihu wa kaji ba shi kul'i ko biyan fansa ko kudin kiyayya yana inganta ala sadaki a gusa asalin sadakin da ya biya ka gane ai ta ce za ta biya shi sadakin da ya bata a matsayin kuli ya sake ta ya ce ya yadda sai ta bashi ko waninta ya bashi ya kalba aure ya mutu wa a kasara da mafi yawa sanda na aure ki sadaki ai dubu goma ake biya yanzu in kika ban dubu goma ina bai ma kai rubu dinarin ba ballantana na je na bayar a ɗaura mu aure da wata saboda haka yanzu sadaki dubu hamsin ake bayarwa sai dai ki ba dubu hamsin in kina su alal misali kaga dubu hamsin ai shine aka fara mafi yawa akan dubu goma to ya halatta wa akalla da kuma mafi kankanta ƙasa da yanda ya biya sadaki ita ta mato ka gani yanzu dai ba ni da kuɗi kai kanka ka sani me nake da shi da zan baka fiye da abin da ka bayar ko baka daidai da abin da ka kashe lokacin aure sai dai baka kaza sai ta shato kasa da abin da ya biya sai ya yadda shi kenan ya halatta ko da bai kai rubu dinarin ba fa nan babu ka'ida wai sai ya kai kimar sadaki iya abin da suka yi yarjejeniya ko daidai sadakin wa aksara ko mafi yawa wa akalla ko mafi kankan wa alal majhuli ka ya halatta ayi zo ma da abin da ba a san menene ba eh ka gane ai ko da an ayyana suna amma ba a san wanne ne ba ka sake ni zan baka gona ɗaya daga cikin gonaki na na gado kuma gonar ba guda ɗaya ba ce ai kaga an jahilci wacce ce ko kuma ka sake ni zan baka bawa ɗaya daga cikin bayina ai kaga ba a san wanne ne ba ko zan baka saniya ɗaya daga cikin shanuna ko zan baka gida ɗaya daga cikin gidaje na wani ai majahudi ne to yana inganta an yanzu za a ba shi gida ka ai ya san yawwa ko dai mene ne ya fi ƙarfin sadaƙin da ko aka ce za a ba shi sanuwa a yanzu yawwa koyo aka aife ta dai watakila za ta kai sadakin da ya biya wajen aurota walgarar yana inganta a yi da garari saniya ce tana shure-shure za ta mutu kaga cinikinta a lokacin haramun ne idan bangaren ciniki ne don saboda garari ne to amma bangaren kuli ya halatta amma da sharaɗi fa in salima idan ya kubuta mu sallama yi ko amma kai fa za ka alaibu ba yau wato shi ne in kace sallama ai ya miƙa hausawa da aiwa ne ya sallama bi ma'ana ya miƙa wuya kenan salima fa in salima idan wannan dabbar da ya bayar tana shurushulan mutuwa ta kubuta bata mutu ba to fa huwa lahu abin da ta bayar din dabba ce mara lafiya sai ta bashi a matsayin kul'i to idan dabbar ta kubuta fa huwa lahu dabba ta zama tasa idan idan ta tashi ta walki bata mutu ba to dabba mallakarsa ce tunda shi ita aka bashi a matsayin kul'i kuma aure ya mutu wa illa idan dabba ba ta tashi ba ta mutu lazimar talaku saki dai ya tabbata tunda an bashi ya kalba dunahu amma banda wannan dabban sai a musanya masa da wani abu wanda yake daidai da kimar to kaji inda an bayar din ko a wani hali take garari yawo kawai da aure mutu yawwa labuwar ake nema to saboda haka daga baya idan abun ya tashi nasa ne idan abun ya mutu ko ya lalace mai lalacewa ne to za a musanya masa ya ce kalmu harami kamar abin da aka haramta mallaka ya ce to ni yanzu kin sani ba ni da farin kudi kuma sana'ata ni ina sai da alade ne zan baki alade ɗaya a matsayin ne kudi to shi kenan in dai ya bata in ta bashi ya karba aure ya mutu amma wajibi a musanya da abin da aka halaka eh shi da irin wancan hukuncin tun yawwa eh ita ce za ta musanya to a cikin da aka ce daidai kimar aladan sai ai kudin alade nawa ne duk da shari'a ta haramta har na an suna cinikin sa nawa ne ya eh dan me za a sayar a musanya aka ce da wani abu wanda yake daidai da kimarsa shi din yanzu ba maganarsa ake ba sai dai a maganar kimarsa wa min al mariba kul'i yana halatta daga mace marar lafiya ba ta da lafiya ta ga za ta mutu tana bakin ciki ba ta so ya gaje ta sai da ta ga za ta mutu sannan ta nemi kul'i ba gane ai to yana halatta ta nemi rabuwa da shi don kada ci gadonta amma ila ƙadar mira su yi zuwa gwargwadon gadonsa a dukiyarta bari a bata ce dole a to shi a sallame shi ya tafi eh a je ne ba dai gado ne ba ka fa a bashi ba ba mun karanta a baya ba cewa mutum bayi da ikon korar magaji kuma bayi da ikon karo magaji ai mun yi wannan kwanan nan to yanzu shari'a ta gano ta ba ta so ya gaje ta ne take so ta kore shi to ba a ce dole sai kin zauna da shi ba amma sai a duba me in kin mutu me gadansa kina da ɗako jika eh akwai ɗako jika to rubu ne haƙƙinsa a dukiyarki sai a kasa dukiyarki hudu a ba shi kashi daya idan ba ki da da ko jika galansa nisfi ne sai a raba biyu duk abin da kika mallaka a duniya a raba biyu a ba shi rabi kin sallame shi kuma aure ya mutu wakila aka ce a to kuma abin da kike gudun abin da kike gudun yanzu shine kare samu gado to an ba shi wannan a kauli na farko kenan to ba ta san shi wakila a kauli na biyu aka ce kadun sulusiya a'a za a ba shi gwargwadon sulusun dukiyar kaga shi a nan bai kai da sufun ba kuma ya wuce rubu saboda duba da yanayin rayuwa watakila tana da 'ya'yan abinda zai samu bai kai sulusi ba watakila ba ta da ɗako jika abinda za a ba shi nisifi ya iya yawa to saboda haka wasu malamai suka ce a kawai a ba shi tulisi yawwa ko da ɗako ba ɗa yawwa ba shi tulisi shi an sallabe shi ya wuce nisifi ya wuce rubu bai kai nisifin ba to alhamdulillah sai ne أنه الواضح to kai ba da ka tafi kudu da kamun ka ba zama tsawon labari ne shafi da nawa ne to ina za mu tashi annahu alwadi albahatu ne ko ko jumla ta bakwai ko ko ta hudu na talatin da shida to ina ne za a tashi wasu in tabtaha nawafizul hujra ka gane ai in ka bude tagogin daki ya tajaddad hawa uha iskarsa da take shigowa za ta dinga sabuntuwa ya tajaddad daga jaddadawa ne in ka bude tagogi kamar dakin da yake da taga a gabar da yamma kofa tana kallon kudu ko tana kallon arewa sai ka bude tagogi da take gabar da wacce take yamma to iska in yamma take yi za ta taso daga gabar ta shigo ta wundan gabar sai ta fita ta wundan yamma idan gabar take za ta taso daga wundan yamma ta fita ta wundan gabar alal misali to a nan fili mudari'i nawa aka ɗaure ma guda biyu akwai tafta daga taftahu akwai ya tajaddad daga ya tajaddadu to anan in ta ɗore mana fi'ili biyu kenan saɓanin lam da kuma la annahiya ita da lam da la annahiya ta ɗaure maka fi'iloli guda ɗaiɗai ne lam ya hafaz kawai ya hafaz kawai lam ta ɗaure muhammadun darsahu ba wani fi'ili ma sai ya hafaz ɗin haka nan la ta'akul iya ta'akul ɗin kawai la ɗin ta ɗaure ba wani fi'ili ma mudari in ba ci ba to amma in shar'iyya idan ta shigo tana ɗaure fi'iloli guda biyu da na farko wanda shine fi'ilul shar'i wa yusamma fi'ilul shar'i na biyu kuma shine jawabu shar'i ka gane ai eh shi wannan na farko shine sharadi cikin tabbatar fi'ili na biyu in ka bude tagogi ko wunduna na daki to iskar da zata da take shiga za ta dinga sabuntuwa to kaga sharadi ne kafin iska ta sabuntu sai an bude wundu in ka kulle babu zancen shigowar iska babu zancen ya tajaddadu hawa'uwa to sai ya zama na farkon sharaɗi ne wajen tabbatar na biyu in ta jilis idan ka zauna fi majaral hawa cikin magudanar iska tamurar za ka yi rashin lafiya kanmu a zamanin hunturin nan iska tana kaɗawa tana bugawa ka zo katare ta kana shaƙa yanzu za ka fara atishawa sai ka ga hanci yana yoyo kana yin tari to me ya jawo zaman da ka yi ka gane a magudanar iska ashe da baka zauna inda iska take gudana ba da baka kamu da rashin lafiya ba to wannan na farko sai aka kira shi fi'lu sharɗi. in din shine harfu sharɗi, tajlis shine aikin sharaɗin, wanda sai ka yi shi jawabu sharɗi na tamrab yake tabbata in yusafir akuka in ɗan uwanka ya yi tafiya su safir kai ma za ka yi tafiya ma'ahu tare da shi to me sharaɗin tafiyarka shi ne tafiyar ɗan'uwanka in ɗan'uwanka bai tafi ba kai ma ashe ba za ka tafi ba ko? to na farko shi ne fi'inu sharɗi da take ɗaulewa na biyu shi ne jawabu sharɗi nan malam ya taƙaita maka a fi'iloli ga harfa guda uku da suke ɗaure fi'ili mudari sannan akwai ma da bai kawo ba ita ma shar'iyya na gane ai yauwa ita ma in ɗin fasai shar'iyya akwai nafiya ai ita ita ita in ɗin akwai nafiya wannan ba ta ɗaure fi'ili ko ɗaya wannan muna maganar shar'iyya ce ita ma ma ɗin ka gane ai ita ma shar'iyya ake nufi wanda za ta zo a gaba manfa mun yi mana a baya ita ma tana gaba nan ya takaita maka ne iya guda uku da shi abubuwan da suka fi ne muzari ita ma man din shar'iyya ce take daurewa kamar faman ya amal misqala zarrati ta gane ai faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu man din kaga ai shar'iyya ce man ya amal duk wanda ya aikata khairan yarahu shine jawabu shar'i asali yarahu ne saboda kasancewar man din ta shar'i ce shi ya sa take kaule filoli guda biyu amma idan man ɗin bayaniya ce to sai ka ji Allah ya ta a faman ya alamu da ce faman ya alam ba a faman ya alamu ai man ce a ƙarshe a fa man ya alamu an na ma'uzila ne kan mira dukkan haku kaga wannan na ai ba shaƙiya ba ce man ɗin istifahamiya ce saboda haka ita ba ta ɗaure fi'ili ko ɗaya alhamdulillah sai ne gina lafiya alhamdulillah sha tafi na ɗari da nawa ina ba mu tafi tamrini na to tamrinin fil isha tamrini ba a cikin isha'i na farko ukutub ibaratan ka rubuta wata ibara la ta ƙillu an salatata asirin ba ta zama mafi ƙanƙanta daga sutura uku kai da za ka ƙirƙiro wani labari ko wani zance wanda ba zai yi ƙasa da sutura uku ba fi ma ya alamu a kuka kuma ibada ta zama cikin abin da ya amaluhu a kuka abin da ɗan uwanka yake aikatawa sabaha kulli yaumi a wayewan garin kowanne yi aikin da yake da safa kullum karatu ne ko gona yake zuwa ya yi noma ko ya sammakon zuwa kasuwa yake yi ko wani abu makamancin haka abin da kasan yana aikatawa kullum to a kansa za ka yi bayani min wakati istiqazihi ma ko menene eh istiqazihi ma eh ni abin da ya ban mamaki shi ne tasmiya to yawa oho ba ba akuka bane shikenan a sai tasmiya ne waye da ce akuka kuma kuka kyale ni لا تقل عن ثلاثة أسطر فيما يعمله أخواك يوا kin abin da ‘yan uwanka guda biyu suke aikatawa kulla sabahi kowanne safiya kulla sabahin to amma babu kulla kai naka sabahan ne? babu kulli yau ne? a to tufa menene sab me gaban aka waka sai sabaha babu sabaha daga aka waka sai ne sai ne to ni ma haka na faɗa yi kuma wannan yake ba haka ba shi sabahan yake to shi ne ne dalilin cewa sabahan fi ma ya amaluhu a kawaka kaga a kawaka shi ne fa'ili marfu'i na ya alamuhu alamar rufu'ansa shi ne alif لأنه من الأسماء الخمسة كو من الأسماء الستة إن كرات مالا آمني أخو كو aka aki to saboda tasiri aka ce akawaka aka masa rufu'a da alif li'annahu musanna to sabaha mansubun bi nabi al-khatibi ai abu ne fi sabahi kulli yawmi sai aka cire fi din sai sabahi ya koma fata a saboda an cire khatibi sai ka ce sabaha sabaha mudafu kulli mudafun ilai kulli yomi min wakati istiqazihi ma daga lokacin farkawarsu daga bacci su yan uwan naka guda biyu farkawarsu minan naumi daga bacci ila an ya zahaba har zuwa lokacin da za su tafi ilal madarasa zuwa makaranta daga sun farka daga bacci ne suke fara yi in burush suke fara yi sannan su yi asuwaki sannan su yi alwala sannan su je sallar asuba sannan su dawo ko su ci abinci ko su dan taba karatu kafin a gama abin karyawa ka gane ai in akwai wasu aikace-aikace a gida da suke yi ko shara ko wanki ko guga kafin dai an yi zahaba irin marasati su tafi zuwa makaranta aikin da suke a wannan tsakanin daga farka daga bacci zuwa lokacin tafiya makaranta to a nan yake so ka gina ibara wanda la ta killu an salakaka asirin ba ta yi ƙasa da tsibira uku ba a taƙaita kenan na biyu shine uktubul ibarata ka rubuta mana ibara marratan saniya a marra ta biyu wabta di'iha ka fare ta bi kalimati ikhwati da kalmar yan uwana jam'i kenan can ba ta suniya ba ne ka fara ta da kalmar ya zama jumla ismiya don al'ikiwatu ismu a wato suna ne in aka fara da ita kuwa ya zama mai jumla ismiya ikiwatu din maza ne waje a ikiwatu yusufa idan mata da ce a kawatu wannan takurin na ikiwatu ba na mata ba na maza ne ai ba ja'at aka ce ba ja'a inda ikiwatu mata da sai a ce wa ja'at sai a ce a kawatu yusufa to amma da yake ikiwatu maza ne jami'in maza ne sai aka ce wa ja'a ikiwatu yusufa a ikiwatu yan uwa maza a kawatu yan uwa mata to da aka ce ikiwati ai ikiwatu ne aka ƙara ya kawai a ƙarshe saboda nisba ko inda mata sa ce bi kalimati a kawati ta gane ai makaji masu laccawa ce ikiwati wa a kawati a haka suke cewa ke ikiwati yan uwana maza wa a kawati da yan uwana mata haka suke fada idan za su yi lacca a wajen muhadara to kafaleta da kalmar ikiwati ma'amura ati tare da kiyayewan ma ya hadusu abin da yake faruwa fi kalimati ya cikin kalmomin wannan ibara abin da yake faruwa mina tagayiri na jirkita ka gane ai duk abin da zai zo to ka kiyaye tun da ka fara da ikiwati duk wani jawabi da zai zo a gaba fi'ili ne ko wani suna ne ko ta sifa to ya zama ya zo da ismul jam'i kuma jam'in na maza tun da ikiwati kace yan uwa na maza ba ɗaya ba ba biyu ba daga uku zuwa sama to duk wani damiri da zai zo ka kiyaye ƙarshensa ya zo da damiri na jam'in maza ba da jam'i na tasniya ko na mufradi ko jam'in mataye ba shine abin da yake nufi duk abin da zai faru na jujjuyawar zance to ka kiyaye ƙarshen kalma minat tagayiri na canje-canje da za a samu daga isbul mufradi ko kuma fi'ili wanda yake ishara ga mufradi in ya zama jam'i to dole ka kiyaye alhamdulillah sai mu mulhatul iraji mulhatul iraji a cikin wanda babi za mu tashi ina sanin yake to kirawun shi ma kaje ka saba ko bacci yake ina kwana alhaji sala an tashi lafiya ya sanyin nan to Allah ya ba mu lafiya alhamdulillah ya mutanen gida alhamdulillah ina ne za mu tashi to muna karatu mun yi karatu a cikinsa a baiti nawa muka yi to za mu tashi ne تقول هذا مشتر مخادئ تقول هذا مشتر مخادئ وفضا إلى حاملهما همانئي وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي هذا إذا ما وردت مخففا ففهموا عني فهم صافي المعرفة أنا يقالي با تو wato a baitin da muka kwana a baya ba ya ce wanda wunin munakara almankusa ba ka yi talwini ga ismul mankusi wanda yake abin yi wa nukura kamar ja alƙabi alƙabi ba akwai alif da lamun ba shi yasa aka sa masa ya in ko almushtari saboda alif da lamun yasa aka sa masa ya to idan ka zo tanwini za ka wato idan nukura ne to za ka yi tanwini a harafin ƙarshe fi rafihi a cikin rufu'arsa wa jarrihi da kisrarsa kususan a keɓance banda ɓangaren fata ka gane ai ta ƙulu sai ka ce ha za mushtari shi ha za kan ba mubtada ba ne mushtarin ba kabalin mubtada ba ne me ya ƙa'idar mubtada da labarinsa shi ne rufu'a to da hazar da mushtarin duk akwai da kagar ko a ƙarshe shi haza mubuta da ne haza mushtarin wannan mai saya ne almushtari da menene albayu da almushtari mai saya da mai sayarwa ba to aka ce almushtari mai saya to in ka ce haza mushtarin ka gane haza shi wato suna ne mabini ana gina shi akan fata'a ne amma asalin sa fi mahallin rafi'in ne inda ya zo a mahallin mubtada shi mabini ne la yasharu fi i'rabun li i'rabi baya bayyana a cikin sa shi mabini yanda ya zo haka ake gina shi to mushtarin shi kuma ismul manqusi ne da ya zo da nukura sai aka cire ya'un nisba din daga mushtari aka ce mushtari shi ma an gina shi a kan kisra amma yana mahallin ruku a tun da kabarin mubtada ne ka gane ai to haka ne kamar in ka zo wajen kisra jitu ila mushtari shi ma dai haka za ka gina shi shi da ce maka fafi rafihi wa jarrihi cikin rufu'arsa da kisrarsa kamar ka ce ja a ƙabi alƙadi ne ai amma sai ka ce haza ƙadi ko ja a ƙadin ƙadin din nan fa a mahallin rufo aiki don kabarin mubtada ne in ka ce haza in kuma ja'a ne ƙadin din ya zama fa'ili na ja'a shi ko fa'ili rufo aiki ɗauka amma ba za ka ce ƙadun ba wai don kai kana neman rufo a ta mubtada dole za ka yi shi da tilwiri kuma na kisra haza ƙadin ko haza mushtarin ka gane ai haza mushtarin wannan mai sayan haja ne mukadi'in mai yaudara mayaudari don saboda waka ya kama ka wannan lafazin eh mukadi'un eh to shi ai ba su manqusi bane saboda haka ba za a masa la'abi da wancan mushtarin ba haka yake هذا مشتري مخادئ عند المخادئ با اسم المنقوص بني ba zai ɗauki wancan awon ba haza mushtarin mukhadi'un shi zai fita da siffarsa da rufu'arsa wa fuza ka yi gaggawa ila hamin zuwa ga mai kiyaye kaga hami alhami ismul mawqus ne kamar alqadi awun su daya to da kamar da shi nukura fa sai ka ce ila hamil kaga nan ai hamil ya zo a me a mahallin jar ne tunda ila ce ba ila ba tana yi wa suna kisra ba to sai ka ce ila hamil kaga da can mushkarin da hamin duka mai aka musu kisra na tanwini amma wancan na farko yana mahallin rufu'a wannan na biyu yana mahallin jarra ne ka yi gaggawa ila hami himahu zuwa ga mai kiyaye ba takarsa mani'i wanda yake hani yake ba da kariya ga duk wanda ya shigo shingensa amen wa haka za ta fa'alu to haka nan kake aikatawa fi ya ishaji cikin ya aranar ta ashajiyu ko ku ashaji shi ma eh to shi kenan shuji shi ma idan ka cire alif da lamin sai ka ce shujin wa kulla ya'in dukkan wata ya ba da makasurin ta ji wanda take zuwa bayan abin yi wa kisra kaga ƙadi ne harafin da ya gabaci ya'un din shine kisra ƙadin mushtari shi ma kisra ne kafin ya'un din hani shi ma ya kisra dama ya ai kisra ta take janya ko to duk wani suna wanda yake zuwa ko da ya yar kuma tana zuwa ba da makasaji'u ne take zuwa ba da makasurin bayan wani harafi abu zuwa kisra to sai ka sai ce haza wannan fa da sharadi idza ma waradat idan wannan ya arat ta zo mu kaffafa abin sauƙaƙawa mushtari ba mushtariyin ko mushtariyu mushaddada ba yawwa duk abin da ake alƙazi ba ƙabiyu ba alhami ba hamiyu ba almushtari ba mushtariyu ba in ta zo mu kaffafa to haka wannan hukunci yake tabbata a kanta ka fahamu anni ka fahimci wannan zance daga gare ni fahama safin ma'arifa irin fahimtar mai tatacciyar ma'arifa safi tsarkakakkiyar ma'arifa sani ba irin wanda sanin da yake cuɗanye da rafkanuwa ba ina fata an gane alhamdulillah ismul manqusa kenan sai me مختار الأحاديث النبوية yawwa lalle mu hadisi muke tambayar don iska tana saba ɗari biyu da na to ina za mu tashi tajawaza li ummati eh haka yake shafi na 32 in ilin namu ne amma shafin yana sabawa mu alamu hadisi na 294 ne eh mu namu yana ƙara biyu eh saboda kwanan nan ma a satin can mun yi hadisi da yawan da shi shi ba yi da shi eh da da ban masa hadisi ɗaya ne tsakaninmu satin da ya wuce an samu ƙarin guda ɗaya kaga dole lissafi biyu zai karu wanda mu muna da shi shi ba yi da shi to ina gani shi ba zan sabo ne a nawa ya daɗe inna Allah ta jawaza li ummati amma haddasa bihi anfusaha inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala ta jawaza li ummati ya ƙetarar wa al'ummata amma gabalin abinda anfusaha layukanta zukatanta haddasa bihi ta zantar da shi duk abin da zuciya ta saka ta faɗa ko kalmar kafirci ce Allah ba zai kama ka da laifi ba malam ta amal bihi matuƙar ran nan ba ta yi aiki da abin da zuciya ta zantar ba in ba kai aiki a aikata ba zuciya ta ce bari in kashewa ne to in baka kashe ba shi kenan ko ko bari in sha giya in baka yi aiki in baka sha ba shi kenan au ko kuma ta takallan bi matukar ba ka yi zance da shi ba idan abin kalma ce ta harshe ba aiki na sauran gaɓoɓi ba in baka furta ba zuciya ce kawai sharrin shi yake maka wasu wasu eh yake yake ba hanya ku Allah nan ba guda biyu bane hanya ku Annabi Muhammadu nan manzon Allah ne misali zuciya take ta sake sake irin wannan to ba komai amma kar ka yadda ka faɗa eh ko ba kowa a gurin ubangijin ka fayyada jinka kana hurtawa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibu atid su rubuta za su yi ba ruwan saboda haka ka kiyaye ba kowanne abin da zuciya ta saka ake furtawa ba ka gane ai duk abin da zuciya ta saka na wasuwasi da duk abin da shaidan ya bujulo mutum a zuciyarsa to Allah ya yafe masa matukar da yi aiki da shi a zahiri auta ta kallon bihi wannan ne ran ba ta yi aiki ba ta yi zance da shi ba inna Allah ta jawo an ummati ka sani Allah ya yafe wa al'ummata ma wasu wasatu bihi suduruha abinda kirjinta zuciyarta ta yi wasu wasi da shi kaga kusan irin wancan ke malam ta amal bi matakar ba ta aiki da wasu wasin nan ba au ta kallon bi ko ba ta yi zance da shi ba rawahu jama'a zai zama hadisi mutawatiri ke inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah ta'ala la yumli lizalimi wallahi yana saurara wa azzalimi yayi ta zaluncinsa yayi ta cutar al'umma Allah yana kallonsa hatta iza a kazawu hatta har zuwa lokacin da Allah zai kama shi idan Allah ya kama shi lam yuflitu ba zai tsere masa ba aka ce tafallata eh ya tsere to lam yuflitu ba zai tsere masa ba dama ya Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matin daga imla'i sauralawa wa umli lahum ina sauralawa musu ne kafirai su yi ta kafircinsu a duniya su yi ta tsayarsu amma fa inna kaidi tanadina na azaba fa matinin mai tsananin ƙarfi ne inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin al matin mai ƙarfi ka gane ai to Allah yana saurara wa azzalimi ya ta zalunci kamar Allah baya ganin sa wa kazalika akzu rabbika idza akzal qura wa hiya zalima inna akzahu alimun shadidun saboda haka zalunci ba kyau rawahu al-bukhari inna Allah ta'ala ya kulu hakika Allah ta'ala yana fadi yabna adam ya kai dan adam hadisi ne ingantacce fa maridtu nayi rashin lafiya falam ta'udni amma baka zo ka duba ni ba qala wannan an je lahira Allah zai dinga tambayar bawansa na yi rashin lafiya lokaci kaza ba ka zo ka duba ni ba ƙala Allah ta ya rabbi ya kai ya ubangiji kai fa a uduka ta yaya zan je na duba ka ta yaya ma za ka yi jinya har na zo duba ka wa an ta rabbul alamin alhali kai da ubangijin talikai ni iya sani na dai ubangijin talikai baya rashin lafiya ƙala sai Allah ya ce masa a ma alinta shin baka sani ba baka san cewa Allah abdi fulanan bawa na wane Allah zai zai kira wani bawansa masoyinsa bawa na fulanan wane mariba yayi rashin lafiya falam ta udu baka je ka duba shi ba ko dan bayi da kuɗi ne ko dan bayi da wani abin da zai baka in ka je amma alimta shin baka sani ba annaka cewa kai lau utta huda ka je dubo shi la wajatta ni inda wuda ka same ni a wajensa masoyina ne kullum ina tare da shi in ka je ka duba shi kamar ni ka duba ke Allah ta yabi na Adam ya kai na Adam istada amtuka na nemi ciyarwarka falam tudi imni amma baka ciyar da ni ba kamar ka ce na ji yunwa na nemi ka bani abinci amma baka bani ba ƙala sai bawa ce ya rabbi ya ubangiji kai fa ul'i muka ta yaya zan ciyar da kai wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin talikai shi ko ubangijin talikai baya ci baya sha baya buƙatuwa zuwa ga abinci ƙala sai Allah ce a ma alinta shin baka san cewa annahu shi lamarin yanda yake istada maka abdi fulanun bawa na wane ya nemi ciyarwarka fallon tudi imu amma baka ciyar da shi ba amma a lintashin baka san cewa annaka cewa kai lau al'amtahu da ka ciyar da shi lawajatta zalika da ka samu ladan wannan ciyarwar indi a waje na ba da yanzu ka ga ladan da zai firgita ka a lahira ya baka mamaki ya bi na adam ya kai dan adam istasqaituka istasqaituka wa istasqa musa istisqai akwai salatul istisqai ba yau neman shayarwa istasqaituka na nemi shayarwarka kamar na ji kishirwa na nemi ka shayar da ni falam tasqini amma baka shayar da ni ba ƙala bawa ta ya rabu ya Ubangiji, wa kai fa askika ta ya zan shayar da kai, wa an ta rabbul alamin alhali kai ne Ubangijin talikai, Ubangijin talikai ko baya buƙatar ci da sha. Ƙala, sai Allah ta istasƙaka abdi fulani, bawa na wane ya nemi shayarwarka, falam taski amma baka shayar da shi. amma ina ka wai sharo wai ba sai ta shi kansa ba ko da dabba ka ne yadda ka ba shi ruwa ya shayar da ita ita ma halitta amma dai waye ne mu shayarwan mai dabba ko falam taski amma baka shayar da shi ba amma innaka amma kaga cewa kai lausa qaitahu da ka shayar da shi lawajatta zalika indi da ka samu wannan ladan shayarwa a wajena saboda shi bawa ne na Allah Allah yana tare da shi yana so a taimaka masa da wahu musulmin an abi hurairata inna Allah ta'ala ya ƙulu haƙiƙa Allah ta'ala yana cewa inni cewa ni la ahimmu bi ahli ardi azaba wallahi ina himmatuwa ga yin azaba ga mutanen da suke doron ƙasa gaba ɗaya sai na yi kamar zan kifar da duniyar nan fa'iza nazartu ila umari buyuti amma idan na yi duba zuwa ga masu raya ɗakuna na su ne masallatai su ne ɗakuna ubangiji fi buyutin a zinallahu an turfa'a wa yi zukara fi hasumuhu su ne buyutun layi idan na duba masu raya ɗakuna na to ya raya ɗakin Allah yake inna ma ya amuru masajidan lahi mana mana billahi zuwa ƙarshe su ne masu raya masallaci in ya duba muminai masu ibada a cikin masallatai wal mutahaddina fiya da masu soyayya a dalili na masu son junansu danni ba don ƙabilarsu ɗaya ba ba don garinsu ɗaya ba ba don ƙungiyarsu ɗaya ba ba don jam'iyyarsu ɗaya ba ka gane ai kawai suna son junansu ne danni to ya soyayya dan Allah take eh soyayya ta hada ka da mutum a hanyar Allah ko a makaranta na karatun addini kuka so juna ko a wajen zikirin Allah ko a wajen jihadi ko a wajen aikin haji ko kuma haka kawai garin ku ɗaya ma ko dan uwanka ne amma saboda mumini ne masoyin Allah kaso shi don san da yake yi wa Allah da da'a da yake wa Allah kaso shi ba don dangantaka da take tsakaninku ba soyayyar ake duba ko da ɗanka ne ka fifita shi ne akan sauran 'ya'yanka saboda shi masoyin Allah ne to wannan kaso shi don Allah to idan Allah ya duba irin waɗannan masu laye masallatai da masu son junansu don Allah wal mustaghfirina bil asahari da masu neman gafaran Allah a ƙarshen dare lokacin sahur ka gane ai kanu qalilan min al-layli ma yahdu wa bil sahrihim yastaghfiruna sunni al-mustaghfiruna bil ashab masu neman gafaran Allah a ƙarshen dare za su yanke bacci sai Allah mun tuba laifukan da muka yi maka ka dora mana bala'i na yunwa da fari da kace-kace Allah mun tuba ba fa su suka yi laifin ba amma sun sa kansu cikin masu laifin suna neman tuba domin Allah ya janye bala'i ga sauran al'umma to idan Allah ya duba irin waɗannan nau'o'in mutane guda uku sarabtu azabi sai na juyar da azabata wa alhum gabarin mutanen duniya gaba ɗaya a dalilin nau'i ukun nan ce fa har da lamul kasan ya Allah sai la'ahimu ina himmatuwa kamar ina sai na yi niyyar zan azabtar da manfil arabi ko bi ahalil arabi gaba ɗaya ma da mutanen da aljanun da dabbobin da ƙwari da kifaye da suke ruwa sai na yi kamar zan azabtar da su gaba ɗaya in na duba nau'o'in mutanen nan guda uku farabtu azabi anu sai da juyar da azabar tawa gaba da duk mutanen duniya ashe wani ya ta asar ba wani har a wajen Allah rawahu al-bayhaqi an Anas to alhamdulillah sai mu da mali yau hadisi ko shafi tanwirul hawali na'am kace ne ga wannan da zo ka dole samun ya koma can ƙasa saboda haka na ga wannan babban da duniya yawwa babu istizanin zikiri wal ayyimi fi anfusihima na'am ni ma a cikin kitabun nikahin ne a nan to babu ma za a fi sadaki wal hiba'i to shi kenan babi ne da yake bayanin abin da ya zo fi sadaki a cikin sadaki to na nawa to ina ne wa haddasa ni to an malikin عن نافع عن سيد بن المسيب أنه قال سيد بن المسيب يا شيء قال عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب يا شيء أيما رجل تزوج امرأة ko a ina namiji ya ya ya auri wata mace wa biha jununu alhali akwai hauka tare da ita ko bugun aljani au juzamun ko kuturta au barasun ko albaras nau'i ne na kuturta famassaha sai ya take ta shine masu anan aula masu min nisa'a falaha sadaquha ta ci sadakinta kamilan cikakke amma wa zalika wannan sadaki da ya biya gurmun nauyi ne ala waliha akan alwalinta da ya koye bai gaya maka tana da hauka ko kuturka ita dai ta ci halal ba dama a ce ta dawo da sadakin nan in ba a bayar ba kuma dole a bata kai alwani da ka je ka aurar da ita tana da wannan larura daga baya ya gane ya take ta ya dawo ma da yarka to dole a bata sadaki in ba a bata ba in an bata kuma ta ci sadaki kamila shine wazar kamila inda wani bangare aka bani ba a kammala mata amma yanzu kai uban kai zaka cika mata shi kuma ka dawo masa da bangaren da ya bayar yi tunda koyi masa kai ai ba ita ta aular da kanta ba ko me yasa da aka zo kai baka faɗa tana da wannan darurar ba قال مالك إمام مالك ياتي وإنما يكون ذلك biyan sadakin nan yana zama gurman nauyi ala waliya akan alwalinta zai biya lizaujiya zai biya mijinta idza kana waliyu allazi ankaha idan alwalin da ya aular da ita ya kasance huwa abuha babanta ne au akuwa ko dan uwanta wa ko kani au man yura ko wanda ake gani annahu ya alamu zalika ya san da wannan larura min ha daga jikinta ubanta ba zai kasa sanin tana da hauka ko dugo aljani ba dan uwanta wa ko kani ba zai kasa sanin wannan larura ta kuturta ko farfadiya ko makamantansa ba fa amma idza kana waliyu allazi ankaha amma idan alwalin da ya aular da ita ibnu ammin dan baffa ne ya zo daurin aure daga wani gari aka ce kai ne alwali ba ana yi ba wadakila ma ba garin su ɗaya ba au maulan ko maula ne wanda ya sami yanci dama a wani kauli mai zuya ya gaya maka an ce baya alwalanci ba wani kauli kuma yana yi to aje yana yin maula ne shi ma a gidan bara ne au min al'ashira ko daga dangi can kakannin kakanni saboda yana da kuɗi ko wani abun duniya aka ce kai ne alwali mimman yura wanda ana gani a tunani annahu la ya'lamu zalika bai san wannan larura ba min ha daga gare ta shi yasa yazo har ya aular da ita bai yi bayanin wannan larura ba to fa laysa alai gulmin babu biyan wannan sadaki a kansa kuma yasa dole a bata in ba a bata ba kai miji in kuma ka bayar ta ci sadaki tunda ka tashe ta wa taruddu zalika almar'atu to anan ashe ba ba ta ci ba wannan matar za ta mayar ma aka zato abin da ta karɓa min sadaki na sadaki in ba babanta ba ne ko wanta ko ƙani ko baffa wani ɗan baffa ne da yake wani guri da ana ganin bai sani ba to abin da ta karɓar nan ta dawo da shi don shi bai sani ba da ya sani da zai faɗi wannan larura yawwa in ya sani kuma wanda aka ganin ya sani ne ya ɓoye to shi kenan shi ne zai biya tun da ya yi ha'inci a'a to dama aure ba shi ya da ita ba shi mijin ya da ita yace a bashi salakinsa to ka ku ai ya nemi in ya karɓi salaki ba ya yi kul'i ba to ai da zuma karanta kul'i wa ya turku laha kadar ma tusta hallu bihi amma shi mijin zai bar mata gwargwadon abin da aka halatta farjinta da shi shi ne rubu dinari idan dubu hamsin ne ba yawwa dole dai a bar mata kwarai kuwa mafi kankantar sadaki yawwa sai ta dawo da talatin sai ta rike ashirin shi ne gwargwadon matu su hannu biyu وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله ابن عمر ير سيدنا عبيد الله بن عمر ابن الخطاب يرفع وأمها دجاتمة بنت زيد بن الخطاب ير زيد بن الخطاب ashe haɗin gida suka yi kenan akwai umar ɗan khaddab akwai yayansa zai dubnul khaddab to ita wannan mata kanar ta kasance ta ta ibnin ƙarƙashin auren wani ɗa da abdullahi ibn umar na abdullahi ɗan umar kaji shi kuma duk dai abun a cakuɗa ne duk dai dangin umar ne jikokin kaɗaf famata sai wannan miji nata ya mutu dan abdullahi ibn umar ɗin jikan umar wallai mai dukul biya kuma bai yi kwana aure da ita ba an ɗaura musu aure haɗin gida kuma sai ya rasu bai take ta ba wallai musammi laha sadaƙan kuma bai faɗi ga sadaƙin da zai baro ba an yi nikahu tafwidi ana nufin sai sanda za a tare za a zo a yi bayanin sadaƙi kaza ne tabtagat ummuha sadaqaha sai uwarta ta nemi sadaƙin yarta daga ibtiga'u wajen uwar ita amaryar ne ta kaba sai ta zo tana nema a ba da sadakin ya kafin a yi maganar gado faƙala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar sai ya ce laisa laha sadaku ai ba ta da sadaki tunda shine uban dan shine uban angon da ya mutu kaga gusa za a zo ya kawo sadakin ɗansa sai ce ai ba ta da sadaki walau kana laha sadakun kai da ma tana da sadaki da tana da sadaki lam siku ai ba za mu rike shi ba Abdullahi dan Umar ne fa mai zafin sunnar manzon Allah da tsananin riko da shari'a da kin abin da ya saba wa shari'a ko mun kankantar sa yace da tana da sadaki ai ai ba za mu rike shi ba kafin ki tambaya ba da mun aiko shi walam na zulimha mu kuma ba za mu zalunce ta ba fa abat ummuha amma uwar yan nan ta ki tunda duk dangi ne sai ta ki an taɓa bala zalika ta kalbi wannan zance daga wajen ɗan umar fa da alu bainahum rikici ya tashi sai da suka sa bare a tsakaninsu shine zai da ibnu sabitin babban sahabi ne abu abokin umar din ne sai suka sanya zai da dan sabit a matsayin mai yin hukunci duk da ba a kawo ba ba da alubai zai da ibn sabitin hakaman akwai kaddara hakaman suka sanya zai da dan sabiti shine mai hukunci bainahum tsakanin da aka zo aka karanta faqaba sai ya yanke hukunci Allah sadaka la eh lalle ɗan nan take ba ta da sadaki wala halin rasu amma tana da gado to kaji ai da ba maganar gadar maganar sadaki kika zo shi kuma dan ibn umar ya ga miki babu sadaki amma fa dole a bata gado in dai an daura aure kuma a lafiya kalau miji yake ba nikahul maridi akai ba sai ya mutu kafin ya take ta dole za ta yi ta kaba kuma a bata sadaki amma ba ta a bata gado amma ba ta da sadaki wa haddathani an malikin annahu balagahu labari ya isar masa أن عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته يا ربوت وثيقة cikin halifancinsa lokacin yana khalifa da ya ta kala biyu katal Umar dan Abdul Aziz a lokacin halifancinsa na shekara biyu nan ya rubuta wasiƙa ila ba'du ummalihi zuwa shashi daga cikin gwamnoninsa da suke sauran birane anna kullu mashtaratal munkihu cewa dukkan abin da mai yin aure ya sharɗanta wa kansa almunkihu mai aurarwa ba almunkahu lahu ba mai aurarwa shine alwali da abin da ya shar'anta na aure ba shi sai an yi kayan akwati ko sai an kawo kayan sakun lana ko kayan sakun lalle ba da ana shar'anta ba ko sai an kawo gola da miji na daurin aure sai an kawo kudin malamai da kudin uwa da kudin uba da na alwali ko rigar uwa suke cewa da rigar uba da ta alwali dukkan wani abubuwan da mai aurarwa ya sharɗanta wa mai aura man kana kowaye ya kasance shi mai aurarwa shi alwalin aban uba ne zai wa isa alwalanci au gairahu ko waninsa shi ne wan ubanta ko ƙanin ubanta ko baffa ko ɗan baffa min hiba'in na wani abin kyauta da ake karba amma aka shaɗanta sai ya kawo au karamatin ko kuma abin da suke irinsa karama duk suna faɗa a wancan zamanin wannan karama sai ya yi wa matar amma shaɗanta masa aka yi dole sai ya kawo kafin a ɗaura aure faƙaba ko a to na yi ƙasa fahuwa lil mar'ati to wannan abun na matan ne inni buta gato in har ta nema kai da ka karba kayan sakun lallan da rigar uwa da uba da wane ne din in ta ce duk a kawo mata to dole a kawo mata yana cikin sadaki in ba ta nema ba shi kenan ta bar ma a to da babu ita za a kawo idan ba ita in ba auren zai kawo maka wannan kudaden ai a dalilin za a aure ta ne aka kawo to nata ne in ta nema dole a kawo mata ita ka a kawo to sai ka je ka san hukun koro da kwalin minti ka kawo mata saboda me idan aure ya lalace za a mai da sadaki har da wani abubuwa ake mayarwa da kayan akwati da da wannan kudaden da kayan sakulla na kayan sakullan da duk za a mayar tun da da ba auren aida ba za a kawo ba alhamdulillah sai ne yadu salihin Baka da zuwa. yawa ina za mu tashi riyadu salihin to babu tahrimi ash-shafa'ati fil hudud babu tahrimi ash-shafa'ati fil hudud babi kenan da zai mana bayanin haramci cikin neman beli a cikin hukuncin da ya shafi haddodi ɓarawo ya yi sata za a yanke masa hannu ka je ka ce a baka belin kar a yanke hannu shi ne shafa'a a nan ceto ko ya yi zina za a masa bulala ka je ka ce kai a matsayinka na wane a baka shi ba sai an zartar da haddi ba wannan haramun ne ka nemi beli ko ceton mutum cikin abin da ya shafi haddi inda har ya kai gaban hukuma Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce azzaniyatu wazzani mazinaciya mace wazzani da mazinaci namiji fajlidu kullu wahidin minhuma ku bulalu ko na ɗaya daga cikin su mi aka jallatin bulala ɗari malamai suka ce hikimar da Allah ya fara da abbatan azzaniyatu mace sabanin da ya zo ɓangaren ɓalawo sai fara da namiji a sarikuwar sarikatu sai aka ce ɓalawo da ɓalauniya nan kuma aka ce azzaniyatu wazzani mazinaciya da mazinaci malamai suka ce hikima a nan ita zina da wuya ka samu namiji ya mai da zina ita ce sana'arsa ya kama ɗaki mata suna zuwa suna biyan sa yana zuga da amma da yawa ana samun mata da suka mai da zina ita ce sana'a shi ne karuwanci shi yasa aka fara da ambatan azzaniyat da aka zo bangaren sata da wuya ka samu mace sata ita ce sana'arta kadai amma maza nawa ne barayi wanda da sata suke ci suke sha suke komai na rayuwa saboda haka aka fara ambatan su shine hikima can aka fara da asariku sannan wasariqatu nan ku aka ce azzaliyatu wazzani mazinaciya da mazinaci ku bulalu ko na ɗayan su mi'ata jaldatin bulala ɗari wala ta kuskun bihi ma ra'afatun fi dinillah ra'afatun tausayi fi dinillah cikin haddi na Allah shine dinillah cikin zartar da addinin Allah la ta kuzkum kar ta kama ku bihima a gare su kar ku tausaya musu ku ce za ku yi belin su ko ku ce ba za a zartar musu da wannan haddi ba amma da sharadi in kuntum tu'minuna billahi in dai kun kasance kuna ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira kar ku yadda tausayin su ya kawo ai Allah da ya halicce su ya fi ku tausayin su amma yace a musu haddi fiye da ku da ganin su kuka yi Allah ya halicce su saboda haka ko ɗanka ne karka yadda haddi ya kama shi ka ce a dalilin alfarmarka a barci in dai ka yi imani da Allah da ranar lahira in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa anna aisha radiyallahu anha anna quraishan quraishawa da suka yi hijira a garin madina ahamma ahammahum sha'anul mar'ati al makhzumiyya lamarin wata mata al makhzumiyya banu makhzum ƙabila su abu jahali da khali ibn walid da wa utbatu ibn wa ibn rabi'a dukkan su banu makazum ne ka gane ai a banda utbatu ibn abi rabi'a su suna bangaren su abu sufyan ne shi dai khali ibn walid da abu jahalin da su walid ibn al-mugira dukkan su banu makazum ne to wata mata daga cikin wannan kabila ta quraishawa da aka yi hijira garin madina to sha'anul mar'atil makazumiyya lamarin wannan balauniya da ta fito daga cikin banu makazum allati sarakat wata ta yi sata lamarinta da za a yake mata hamu a hammatu ya dame su a ce mace ba ƙuraishiya da ta yi hijira a garin madina sahabiya kuma a yanke mata hannu suna ga kamar abun kunya ne da zai shafi ƙabilarsu ta banu makazu faƙalu a junansu suka ce man yi kallimu fiya rasulallah sallama wa zai je ya yi magana da mulala sallama fiya cikin lamarinta a je a lalashi manzan Allah a ba shi haƙuri kar a yanke mata hannu suna neman wa yake da faɗa a ji a fadar manzan Allah da za a yi kamun kafa da shi ya je ya nemi alfarma wato a kyale ta kar a yake mata hannu faƙalu suka ce wa man yaji tariwa alaihi ko ba wanda kaga man din anan ba shar'iyya ba ce shi yasa da ce wa man yaji tari ba da shar'iyya ta ce man yaji tari duk wanda yayi ƙarfin hali amma saboda bayaniya ce da kuma nafiya tana korewa ba wanda zai iya ƙarfin hali alaihi ga manzon Allah ya je ya tunkare shi da wannan zance tunda magana ce mai girma ta shafi haddi an san manzon Allah baya sako-sako da abin da ya shafi alfarmar ubangiji to ba wanda zai iya ƙarfin hali ya tunkare shi da wannan magana illa usamatu ibnu zaid kaga man din ta zama nafiya kenan baya baya shar'iyya wanda muka karanta dazu ba wa man yajtari wa alai ba wanda zai samu kalfin hali illa usamatu ibnu zaid hibbu rasulillahi masoyi ne na manzo Allah saboda an ga tsananin san da manzo Allah yake masa yana sai masa hibbi ibnu hibbi masoyi na dan masoyi na dan gidan zaid ibnu harisata wanda yake bala na manzo Allah falan ma qaba zaidu min hawa daran to usama dan wannan zaidu ne kaga ko ai yan gida ne tunda suna cikin mawali mauloli ne na gidan annabi shikenan aka zo aka tara usama kasa ai kai ne masoyin manzo Allah duk abin da kake so mun ga annabi yana yi baka taba zuwa da magana ko nemo wata alfarma wajen annabi annabi bai ma wannan alfarma ba suka suka tara mar kasa suka tura shi wajen annabi fakallamahu usama usama ta ibnu zaidin ya zo yayi magana da manzo Allah akan wannan al'amari ayi hakuri a kyale ta kar a yake mata hannu fa qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa usama a tajfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala yanzu usama kai ne zaka nemi ceto cikin haddi daga cikin haddodin Allah Allah ya ce mana as-sariqu was-sariqatu faɗaɗa'u aidiyahuma da za an bi ma kasa ba na kalan min Allah. Allah ya ce ɓarawo da ɓarauniya ku yanke musu hannu shi ne sakamakon abin da suka aikata na kalan min Allah wannan azabtarwa ne daga Allah. Kai kuma ka zo ka ce a ƙyale ta kar a yanke mata hannu. Kamar annabi yana mamaki wuta mama yanzu kamar kai. Da ka fi sauran mutane sanin haƙƙin Allah kuma ka fi kowa sani na ba na ta kusa ko akan abin da ya shafi haƙƙin Allah yanzu kai ne za ka zo ka nemi beli cikin haddi daga cikin haddodin Allah ta'ala iya abin da ya ce maka to manzo Allah ya san turo shi aka yi bayinsa ba ne sun ma kama sannan manzo Allah sai ya miƙe zai cikin sahabbansa fakta ɗaba kawai ya kama yin hudu ba ba wai fakaɗa ba ba fakaɗa ba nan fakta ɗaba kawai ya kama hudu ba aka ce sun makama fakaɗaban nasa sai ya miƙe yi wa mutane hudu ba wannan ɗin kamar akwai mubalaga da gaggawa nan da nan ya miƙe kawai ya kama yin hudu ba sun makala sannan manzo Allah ya ce inna ma a halakka ladina min qablikum ku sani abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku yahudu da nasara kenan annahum cewa su yahudu da nasara kanu sun kasance idza sarqa minhum sharifu idan mutum mai daraja ya yi fata a cikinsu shi ne a sharifu a nan mutum mai daraja ɗan sarki ko ɗan gwamna ko ɗan mai kuɗi ko ɗan wani babban malami aka ce ya yi fata tara ku sai su kyale shi ba za su zartar da haddin Allah a kansa ba saboda darajar gidansu da iyayensa wa idza sarqa fihi mudda'ifu in mutum mai launi ne yayi fata ɗan talakawa wanda shi ba kowa bane a cikin mutane a ƙamu alayhi hadda sai su tsayar da haddi a kan wannan shi ne abin da ya halaka su Allah ya halakar da su wa aimullahi na rantse da Allah kalma sai ta rantsuwa wa aimullah na rantse da Allah lau anna mata binta muhammadi ka ga dai magana ta kai sama kenan da za a samu fatima yar muhammadu sallallahu alaihi wasallama saraka ta yi fata laƙaɗatu yadda ha wallahi da na yake hannu ba wata wai ba ƙurai ya banu maka zuriya ba wannan yake nuna maka faɗi ta fi kowa daraja a gumman za Allah saboda haka da ya tashi misali ya yanko daga faɗi mato Allah ya tsare ta ya tsari zuriyarta daga sata da Fatima ce ta yi sata ‘yar Muhammadu, ta zan ƙarshen daraja kenan. Bai kira sunan wata mata daga cikin matayensa ba, bai kira sunan wasu ‘ya'ya daga cikin ‘ya'yayensa ba sai Fatima ita kaɗai. Da ita ce ta yi sata da na yanke hannunta. Mutafakun alai, wa fi ruwata a cikin wata ruwaya, ya ce fatalawwana wajen Rasulillah. da Usama ɗan gaibi ya zo yana neman ceton matan nan sai aka ga fuskar manzo Allah sallallahu ta canja launi shine fatalawana sai ta canja launi daga fari ta ja alama ne na ran manzo Allah ya ɓaci wani lokaci idan ransa ya ɓaci aka fusata shi a dalilin an taɓa Allah to idan ne kawai yake canjawa amma in abin ya tsananta bayan idansa ya yi ja har fuskarsa za ta canja za a ga ya murtuke fuska wanda shi yawanci a cikin murmushi yake to amma idan aka taba Allah za a ga launin fuskar ma ya canja fatalawwanna launin rasulillah faƙala sannan sai sai a ta shi fi haddi min hududillah yanzu ka nemi ceto a cikin haddodin Allah a cikin wani haddi daga cikin haddodin Allah ka kala usamatu a wannan ruwaya to mu fa ya kawo sannan kala ka kala usamatu sai usamatu dan gobi yace istaghfir li ya rasulullah ka nemo mun gafara a wajen Allah ya ma'aikin Allah ya san yayi laifi kala mai ruwa da sun ma'amara da tilkal mar'ati sannan manzo Allah ya yi umarni ga wannan mata fa qud'at yadwa aka je aka yanke hannun bayan wani abubuwan sun faru sai da ya zartar da haddi alhamdulillah sai ne ko lokaci yayi a lokaci yayi da rabi haka minti uku to tafsiri sai mu bari sai gobe mu fito da Fatiha da salatul Fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda kuka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذو الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله